الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة السجدة مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه- لا- لا- تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين wannan sura ana ambaton ta ambaton sujjada a ciki fa da yake sujjadar Ibrahim suna da dama to amma ita sura sura sajda ta aka ambace ta kuma an saukar da ita a Makka ayoyin ta biyu dukkan su ma a Makka aka saukar da su tana da ayoyi guda talatin tana farawa kamar yadda kowace sura take farawa da waɗannan ah, ah, kalmomi guda hudu masu barage guda goma sha tara shine bismillahir rahmanir rahim Ah, alif lam mim Ah, Allah wa lahu muradihi shine babban fasararsa Allah shi ya san abin da yake nufi da wayannan harfa ko kuma alif ilamu ilamun alif din nan sanarwa lamun luzumin mimu mulkin Ah, alif ilam ne sanarwa ne lam luzum ne yadda Allah ya lazimtar da abubuwa ga halittarsa da kuma yadda ya lazimta wa zatinsa wasu abubuwa mim kuma mulki mulki mulkin Allah kenan an karba daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai kwanta waje bacci yakan yi tofin tafin hannunsa yakan karanta kul huwallahu da faragi da nafi sai ya shafa fiskarsa da da hannayen mana zai bude tafin kafa a hannunsa haka sai ya karanta kulhu Allahu ahad ya karanta suratul falaki da suratul nasi sannan sai ya tofa sai ya shafa fiskarsa da kuma sai ya da kuma jikin sama duka inda hannunsa zai isa ya kan shafa kafin ya kwanta kuma nana Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar kanta ita ma in za ta kwanta ta yi haka eh babban alaiya abin nan ne tsari ne kuma abubuwa da sun in an ce maka annabi ya yi abu ko magana ta kare eh duk abin da ake samu annabi ya fi kowa sanin menene ya kamata Ah, Allah wa rahmu muradihi tanzilul kitabi saukar da littafin nan alqur'ani la raiba fihi babu maka babu kokonto a ciki Saukar- saukakke ne daga Allah min rabbil alamin da ubangijin halitta Allah ya saukar da wannan littafi Allah ne ya saukar da shi هذا القرآن وأن القرآن لا شك باب مكوى أنه تنزيل أن توقد شيء من رب العالمين عندك وبنجي حالتا بنجي حالتا فقد شيء كما يدي فقد ثورة لتفن لي فقد بشيش نعم أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أنهم يحسدون أم معنى بل a'a ba haka bane ya na kafirai suna cewa iftarahu manzala ne ya kirkire wannan littafi iftarahu muhammadun muhammadu ne ya kirkire shi Allah ya ce ba shi ne ya kirkire shi ba bal huwa al huwa shi qur'ani alhaqu gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka litun zira qauman kuma Allah ya saukar da littafin nan saboda kai wa mutane gargadi mutane da zaka yi wa gargadi ma atahum min nazirin min qablika kafin ka zo babu wani mai gargadi babu wani annabin da ya taba zuwa musu larabawa tun da suke daga daga annabi Isma'il ba sa ka samu wani annabi ba wanda ya zo ya musu gargadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin qablika la allahum yahduna saboda su shiriya su kama hanyar Allah ce sa ake musu wannan gargadi ce sa Qur'ani ya sauka saboda ya musu gargadi na الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون آه الله ألنا الذي خلق السماوات وانده يعني سمي إن الذي دعك فدا والأرض يعني شكسة وما بينهما يعني شيء أبن ديك ذكاني سما دكسة duka ya yi su fi sittati ayyamin a cikin kwana mana gwargwadon kwana shida awwaluha al-ahadu farkon halitta ranar lahadi wa akhiruha al-jumu'atu karshen halitta ranar juma'a wayannan kwanaki guda shida a cikin su Allah ya halitta sa gaba daya ba wai Allah da yake so in yana so abu ya faru zai faru ba wai sai an an ja lokaci ba amma shi Allah dama haka yake shi komai din sa baya gaggawa da sannu aka yi sadan adam ma shi ma ya zama haka ke sadan adam ya ka haife shi ba zai tashi wannan ranar ya tafi ba ba kamar dabba ba ana haifata za ta fi amma dan adam shi sai ya ja lokaci saboda atta'an ne min Allah yin sannu sannu daga Allah ne haka shi Allah ma ya halittarsa sai da ya ɗauki gwargwaron kwana shida saboda ya fidda wata hikima a ciki saboda ‘yan adam su ribanci da wata hikima duk abin da Allah ya ce musu su yi su sani ba wai yin sa lokaci ɗaya ba ne a in kai yanzu ka yi gaba ka yi gaba ka yi gaba duk lokacin da aka faɗa kamar sallah ina salata kana ɗaya mumin na kitaban makuta to da aka ce mutane su yi sallah in kai sallah rana ɗaya ba zai sa sallah ta kama zuciyarka ba in kai kwana biyu ba za ta kama ba in kai kwana uku ba za ta kama ba amma in baka in baka daina ba kana yi kullum yau kayi biyar gobe kayi jibi kayi kafin a shekara ta kama zuciyar mutum in ta kama zuciyar mutum kuma a hankali za ta tsaye ta wanke zuciyar tana kankare duk abin da yake ba kyau a cikin zuciyar a zuciya ta zama fes ta zama zuciya mai kyau haza hi suratul sajidati wannan sura ana ambaton ta surar sujada allati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha fi kulli lailatin manzala yana karanta wannan sura kullum duk dare duk dare sai ya karanta wannan sura kana la yanamu lailatan illa wa qara'a al-islami as-sajdati Manzala sallama ya kasance baya kwanciya da dare sai ya karanta wannan sura sannan ya kwanta ya kan hada ta sura ta yasin da surar yasin wal suratul waqiyati da idza waqatil waqiya wa suratul maliki da suratul maliki wa suratul muzammili da da ya ayyuhal muzammilu wa suratul wallayli da sura wallayli zaksha wal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas da qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn da falaq da nas wayannan duka sai ya karanta su sannan yake kwanciya yawanci ko sammiha almunjiyatu yana cewa waɗannan surori suna su munjiyatu a tsiratar da mutum ne za su tsiratar da kai daga masifa ta duniya za su riba kuma da tarda wuta a lafiya Allahu allazi khalaqa samawati Allah nan da ya rike samawati wal ardh wa bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi sannan sai Allah yayi istiwa'i tajalli akan al-arshinsa al-arshin Allah wata halitta ce da Allah ya halitta cikin sauran halittu to shi yasa ma masu fasara kullum suke cewa istiwa an yaliqu bi kamar da manzo Allah yake cewa Allah yayi wani istiwa'i wanda yake dacewa da shi sai Allah ba a danganta masa jiki balle a ce irin irin mutum ne ka ce a yadda kake zama haka Allah yake zama ba haka bane yadda kake tsayuwa haka Allah yake tsayuwa ba haka bane a shi Allah ina na mutum daban na Allah daban ko kuma na halitta ma daban na Allah daban to saboda kai dan Allah ya kawo ya faɗi abu ya ce yayi abu kaza to abin da ake so an taba imam malik menene arhamar ala ashawa me fasarasa ya ce al-istiwa ma'lumun wal kayf majhulun wa su'alu anhu bid'atun akhriju anni hadha mubtadi'a ya ce tambaya ya ce istiwa dai kowa ya san idan aka ce abu ya daidaita to wannan kowa ya sani yace yanda za a ce Allah ya yi istiwa ya kan alarshi wannan kowa bai sani ba yace tambaya mutum ya tambayi cewa ya Allah ya yi wannan kuwa bidiya ne sai ku kore min wannan mai bidiya haka imam malik ya yi to saboda haka Allah ya yi istiwa ya kan alarshi wa fil lugati sarirul mulki menene yake ce masa arshu a luga lugar larabawa gadon mulki ne eh ina ce wane ya ya hau gadon mulki sai ce wane ya ya samu arshu arshu gado ne na mulki istiwa'an Allah ya yi daidaita ya liku biyo wanda yake dacewa da shi ba yanda dan adam yake surantawa ko yadda yake surantawa ba a wannan ma sifofi na sifofin Allah Allah shi ya san yanda ya istiwa'in sa shi ya san menene ma'anar istiwa'in yayi abun sa bai nuna kowa ba malakum ya kufara makkata ya kafiran makka malakum min dunihi min waliyin ko kuma kafiran duniya gaba ɗaya ba ba ku da wani mai taiba ko min dunihi in ba Allah ba min nasirin ba wani wanda zai taimaka wa kowa ma da komai wala shafi'in yarfa'u lakum ankum ana azabahu wala shafi'in yarfa'u ankum azabahu babu mai ceto wanda zai ture muku azabar Allah in azabar ta kama kafirai ba wanda zai ce kafiran nan lalle ne a sassauta musu ko a yafe musu ko a rage musu ranar da suke ciki a wannan in dai mutum ya riga ya mutu kafiri to duk yadda Allah ya yi da shi ba ba wanda ya sai ya saba kisa ciki eh duk masu kokarin ceto suna yi ne in akwai musulunci eh in akwai musulunci akwai hadisi manzo Allah sallama ya ce za a yi ta ceto a yi ta ceto a yi ta ceto har daga karshe ma manzo Allah zai ce ya ubangiji duk wanda ya taba faɗin la ilaha illallah ma ko bai sani ba ya faɗa ka bani cece shi Allah ya ce masa wannan nawa ne ba naka bane amma za a tafi da mutane daga wuta wanda dai suka saba yin imani amma wanda ba shi da imani ya mutu da kafirji ya hada wa Allah wani abu ya mutu a haka a wannan ra'ayi ya shiga wuta ba wa ganin fita afala ta tazakkaruna ba za ku yi tunani ba ku wazantu ba ta tazakkaruna haza ku yi tunanin wannan abin da ake gaya muku ku wazantu ba to nuna ku yi imani ana kiran mutane saboda su yi imani da Allah saboda shine mai amfani su guji kafirji shine mai wahalarwa
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر الله شيء شريع قومي شيء شريع لمري minas sama'i duk abin da yake faruwa a sama Allah ne yake yin sa ilal ardi duk abin da yake faruwa a ƙasa Allah ne yake yin sa kayan sa ne halittan sa ne shi yake sarrafa ta shi yake juya ta ba mai motsi ba mai shiru ba mai komai ba wanda yake da komai ba mai komai kuma sai abin da Allah ya yi muddatar duniya wa wa muddatar duniya sab'ata ayamin na'am yace me sai muddatar duniya wato zaman duniya da Allah ya ya kaddara ko kuma ya ajiye wa muddatu duniya sabatu ayyami duniya za ta yi kwana kwana bakwai aka aka rubuta mata sabata ay sabata ala sanatin za ta yi shekara dubu bakwai alal mashhuri da yake an yi zantuka da yawa akai amma zance mafi tahara za ta yi wasu malamai sun ce za ta yi shekara dubu bakwai ne daga zuwan annabi adam shi kenan sa dauke ta baina adama wa nuhin tsakanin annabi adam da annabi nuhu alfu sanatin shekara dubu ne wa baina nuhi wa ibrahim alfu sanatin tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim shekara dubu ne wa baina ibrahim wa musa alfa sanatin tsakanin annabi ibrahim da annabi musa shekara dubu biyu ne aga samu dubu hudu wa baina musa wa isa alfu sanatin tsakanin annabi musa da annabi isa shekara dubu ne dubu biyar kenan wa baina isa wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama 650 sanatan tsakanin annabi isa da manzala sallama shekara 650 ne ba buisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-alf as-sabi'ati manzala sallama an aike shi a karshen wato dubu ta bakwai din kenan wa huwa min hijratihi ila yawmina hadha alfun wa salasumiyatin wa salasun wa samanuna sanatan yace daga daga aiko manzala sallama hijira sakai hijirar da yayi zuwa yanzu a wannan lokacin kenan da aka rubuta wannan littafi da ce shekara dubu da ɗari uku da tamanin da uku. To, kaga in dubu bakwai na kaya wuce, a duniya sabatu alafin shekara dubu bakwai na duniya, wa hazi sabatu alafin ka anna hain gada, in ka duba sai kaga inda shekara dubu bakwai ne ta kare. la ya'lamu ta dunya illa Allah saboda haka babbar magana ko babbar fasara ta gaske ba wanda ya san iya zaman da duniya za ta yi sai Allah ya kawo kayansa shi ya ajiye shi yana so nan gaba sai dai shekara miliyan guda shi yana so ta yi miliyoyi ma in ya ga dama kuma ba zai ɗauka kayansa a duniya sabqatu alafin wa hadhihi sabqatu alafin kana la ya'lamu ta dunya illa Allah walakin az-ziyaratu ba'da sabqati alafin ma yazunnuna haka kasrat kasiratan wai ƙarin da za a kan dubu bakwai din mutane malamai suna ganin sa bashi da yawa shi yasa ba sa lissafa shi ala anna qiyama sa'ati lahu amaratun tashin qiyama yana da alamomi zakar har rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ambace su da dama ya yakan ce la taqumu sa'atu hatta tarau dukanan ba za ku tashin qiyama ba zai ba sai kun ga wani hayaki ya faɗi wannan sannan ya ce wa zalika dukanu zahara inda hayaki ne kawai yanzu akan hayakin ma ke tafiya hayaki ka shi ya shiga duniya waya furju dajjalu dajjal zai zo dajjal zai fito shi ma zai zo duniya manzo Allah ya bada labari wai yanzu bi Isa ibn Maryama annabi Isa zai sauka to yanzu dajjal dai bai zo ba annabi Isa ma bai sauka ba waya qaw khasum bil mashriqi wa khasum bil maghribi wa khasum bi jaziratil arab za a yi kisewar rana mana za rana za ta fito ta gabar kuma sai ta sai ta dije irin kama rana da ake yi nan kuma za a yi shi a gabar za a yi shi a yamma za a yi shi kuma a wani yanki a cikin larabawa ba ko ina bane ya zama an kama ranar ba amma ba ko ina bane duka dai wannan bai su zo mata kuna wata kurju da fatu Allah ta tukallimu nasa dabba da za ta yi wa mutane magana ta faɗi wannan musulmi ne wannan kafiri ne ko wannan dan aljana ne wannan dan wuta ne ita ma za ta zo ita ma ba ta zo ba na ga ta salihu kenan wata lu shamsu min maghribiha rana za ta fito ta yamma nan ma dai rana ba ta fito ba ta kuna wayan kula ku babu tawbati za a kulle kofar tuba nan ma dai ba kulle ba tunda ranar ba ta fito ba dama sai rana ta fito ta yamma sannan ake kulle kofar tuba sai ba da hadis da cikin tashi a cikin hadisai manzo Allah sallama ya faɗi abubuwa da dama wanda a cikin hadisin an karba daga Huzaifa ibn Asid al-Ghifari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yo ya tsin kayo ya zame su suna magana sai ce me kuke tattaunawa sai suka ce muna ambaton magana tashin kiyama ne zalla sai ce inna halan taquma hatta tarawna qablaha ashra ayatin tashin kiyama ba zai yi ba sai kun ga alamomi guda goma a cikin zai fala kara dukana ya ambaci wannan hayaki wadda jala yake dijal zai zo wadda fata yake wannan dabbar za ta fito wadda lo a shamsa yin magribi ha yace rana za ta fito ta yamma wani zura isa ibn maryama sallallahu alaihi wasallama da saukan annabi isa wa ya juja wa majuju da bayyana ya juju da majuju wa salasata kusufin da kisawa guda uku nan kasan bil mashriqi wa kasan bil maghribi wa kasan bil jazirati al arabi rana ta kitse ta ta gabar da ta yamma da kuma cikin yankin larabawa wa akhir zalika na karshe shi narun takhruju min al yamani tarrudu nasa ila mahsharihim akwai wuta da Allah zai fitar daga yaman za ta fito amma ita wutar nan za ta kori mutane gaba ɗaya zuwa ga tashin kiyama din wato ita wannan wuta ba za ta fito ba sai duniya in ta zo karewa in ta zo karewa to shi kenan sai Allah ya sako wannan wutar ita ce za ta ƙara da sauran domin dama ba za a yi tashin kiyama kan in akwai wani mutum mai kirki ko mumini a rage a duniya ba dama inda za a yi tashin duniya duk mumini sai Allah ya ɗauke su idan lokacin ya yi Allah ya kan sauko da wata iska mai sanyi sai ta ɗauke duk mai imani ko min an ta imani sai a ɗauke sai mu to shi kenan sai a bar kafirai zalla daga kafirai fajirai su kaɗai ne to wannan ne duk abubuwan da za su faru a kan suke faruwa to nan kuma in dai su aka bari da yake su dama kafirai ne to duk irin azaba da Allah ya musu shikenan to shine to wannan hadisin muslim ne shi ya fidda wannan hadisin a cikin kitabun fitani ko a shiradu sa'a fi ba da hadisi da cikin wasu hadisai kuma ana shuruka shamsu min al-maghribi tabqad duniya ba da hu mi'atan wa 20 sanatan a wasu hadisai manzo Allah sallama ya ce idan rana ta fito ta yamma rana ta fito ta yamma to bayan ta fito ta yamma sai duniya ta ƙara shekara 120 sannan a nade ta wa ga duk salafu fi sarril awwali al ummatu muhammadin yabluguna al alfa amla am yabluguna al alfa atta allafa na'am yake mutanen farko malaman farko da yake abu in an ce maka wanda zai zo ne kuma gaibi ne to kowa sai dai ya faɗi ya abin da ya gane kawai ba kai saka yau Allah ka ce a za Allah yake nufi ba ma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ta riga ta shiga cikin wannan duhun to mutum bai sai ce shi ya san ga abin da annabi yake nufi to shine malaman farko sai suka wasu suka ce ai ai al'umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta kai ma shekara dubu ba to dubu dai mun ganta ta wuce yace har imamu suyudi ma ya wallafa a cikin karni na tara yayi littafi yace ya ambaci littafin al-kashfu fi mujawazati ummati al-alfa ya ya faɗi littafin sunan littafin alkashfu ya yawa bayani shin al'ummar manzo Allah sallama za ta wuce dubu bayan bayan annabi za ta kai shekara dubu ko ba za ta wuce ba za ta wuce ko ba za ta wuce ba jalaba fi hadha kitabi ahadisa ya kawo wasu hadisai a cikin littafin nasa tadullu ala anna al-ummata tatajawazu hadha al-alfa yace amma hadisan da ya kawo shi Imam Suyuti yace tabbas al'ummar manzo Allah sallama za ta wuce shekara dubu waga jawazat al-alfa ka kuma ta wuce dubun al'ana tunda tunda an wuce dubun wa zada takriban 400 sanatin gashi yanzu ko shekara 400 ma ta kara akan dubun har da wani abu a yanzu ka la budda min tazawudi kawai dai abinda ake nufi ko menene ma ko shekara dubu nawa za ta kara ko miliyon nawa kai dai kai guzuri kai kai guzuri kawai tunda akan tafiya ake ko shekara nawa ta kara za ta kare sai kuma ko shekara nawa za ta ƙara iya shekarun da aka baka ba za ka ƙara ba iya inda suka ƙare kai kiyama ka ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu kiyama ka ta tashi inda ya mutu to karamar kiyama ka ta tashi sai dai ya jira babbar to saboda ka ayi guzurin tafiya lahira ma'ana da kulli halin wadannan ana fada da saboda mutane kowa ya tsaya ya nemi guzurin zuwa lahira ma'ana kan hanyar lahira ake za a tafi yanzu a an jima gobe jibi yaushe wannan yana wajen Allah amma dai kowa ya tsaya ya san guzurin da zai yi na tafiya la'alla al'amru amra qaruba la'alla al'amra qaruba al'amra shine ismu la'alla qaruba shine kabaru la'alla la'alla al'amra mai yuwa lamari zatin kiyama din ko ya kusa ne in ma ya kusa in bai kusa ba ma in dai mutum ya mutu shi kenan shi ta kiyama ta ta yi tadabbiru sama'a yudabbiru sama yudabbiru al-amra min as-samai Allah shi yake shirya lamarin sa daga sama ila al-ardi har zuwa ƙasa wadatu dunya wa yasawatu ayyamin thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin sannan kuma Allah ya daga lamarin nasa a cikin wata rana ita ce ranar tashin kiyama kana miqdaruhu alf sanatin gurgudo wannan rana shekara dubu ne mimma ta'uduna cikin wanda kuke ambatawa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun Allah ya ce rana a wajen Ubangijinka rana ɗaya daidai take da shekara dubu. Wa fi suratul Ma'arij a cikin suratul Ma'arij ma 50 alfa sanatin Allah ya ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Eh mala'iku za su za su za su yi tajalli za su za su taraki a wannan rana su fiskanci Allah ko dama Allah suke fiskanta amma dai wannan rana ma na za ta zo da wasu abubuwa a cikin ranar da ta kai shekara dubu hamsin a can haka Allah ya faɗa. A wa huwa yawmul qiyamati ala kulli halin da ranar da ake magana ita ce ranar tashin kiyama. Min shi dafi ahwali saboda tsananin ha tsorace tsorace tashin kiyama shine aka ce za ta shekara dubu hamsin bin nisbati ila kafiri. Kafiri zai ga tashin kiyama ta kai shekara dubu hamsin. Wa amma al-mu'minu amma shi mu'mini ويكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan tashin kiyama yace wallazi nafsi bi yadihi innahu la yukaffafu la yukaffafu ala almu'mini hatta yakuna akaffa alayhi min salati min salati maktubatin yusalliha fi dunya yace Allah zai sauwaka ranar tashin kiyama ga mu'mini har ya gama bata wuce lokacin da zai da zai sallah lokaci daya kawai ma'ana sallar lokaci daya ko azhar ko asar ko magriba ko isha ko su ba kawai kafin mutu ya fara sallah ya idar shi kenan an gama da tashin kiyama a wajen mumini amma wajen kafiri shekara dubu hamsin ne yawmul qiyamah ranar tashin kiyama laysa kama yulafu min al ayyam ba irin ran raniku da aka saba da su bane hadhihi al ayyam allati na'rifuha yace wayannan raniku da muka sani mukhalafatun suna sabawa li ayyamil akhirati ga ranikun lahira inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin domin ranakun lahira kowace rana ɗaya kamar shekara dubu take na duniya amma yawmul qiyamah ranar tashin qiyama ita to kam suna alfa sanatin shekara dubu hamsin ne yastangilu fihi bi hisabi hadha al-khalqi ko yastangalu fihi za a shagala wannan ranar da hisabin yi wa halitta yi wa halitta hisabi la yafraquna min al-yawmi illa ba'da 50 alf sanatin kafin a gama komai gurgurun shekara 50 ne a gurgurun shi wanda wanda yake gani din wala yafraqu al-yawma minhum illa ba'da 50 wala yafraqu al-yawmu kai wala yafraqu al-yawmu minhum su kafirai ranar ba za ta kare ba ana hisabin nan za su ga ana yi ana yi ana yi ana cikin tsorace-tsorace da abubuwa sai an yi shekara dubu hamsin sannan suke gani komai ya kare bai da annan nasa mutafawi tuna amma mutanen fa suna tserewa juna ne minhum man yunaha min hadha al-mawqif man yunajja kai min hadha al-mawqif akwai wanda Allah yake kubutarwa akwai wanda Allah yake kubutarwa a wannan matsayi wani ba zai ma ga ranar ba ma'ana shi sai ya shiga aljanna shike na sai shahada da yake za a hisabi a shahada ai dama hisabi ai an yi shi kuma har an shiga inda za a shiga saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu mutane guda bakwai wanda da an yi tashin kiyama za a kai su inuwar alashi shike nan in suka je inuwar alashi ba san ma ana ana tashin kiyama ana hisabin ba har a gama ba sani ba kana cikin inuwar al'arshi al'arshi kuma inuwar Allah babu wata inuwa kuma sai wajen mutum bai sani ba to inna lillahi ibada laysa bi anbiya wala shuhada ينبره الأنبياء والشهداء لمكانته من الله تبارك وتعالى يفزئ الناس يفزئ الناس ولا يفزئون ويخاف الناس ولا يخافون مكنون تحت ذل العرش يوم لا ذل إلا ذله حديث من قال صلى الله عليه وسلم akwai mutane bayin Allah ba annabawa bane ba shahidai bane amma annabawa da shahidai sun duk suna kallon suna ji suna sha'awa suna jin dadin ganin irin halin da suke ciki me yasa lima kana min Allah tabaraka ta'ala shi annabi wani abu ne wanda ya san Allah su da yake sun san Allah sun san kuma wato darajar sanin Allah da kusanci da Allah idan suka ga wani ko bai kai matsayin su ba ba wai sai ya zama irin su ba ko bai kai matsayin su ba idan suka ganci yana da wani matsayi suka ga ya samu matsayi da haɗi suke yi sai su yi ta daɗi suna masa murna shine yanbiruhumul anbiya wa shuhada annabawa da shaidai suna ji musu daɗi kuma suna burin ma'ana suna suna kwaɗayin sun ji daɗi da suka samu wannan matsayi ba wai annabawan sun rasa matsayin bane a sun ma fi su matsayi ai in an ce annabi ai ya fi kowa lima kana ta min Allah da baraka Allah saboda darajar su da kusancin su da Allah yabzaun nasu wala yabzauna sun wajennan mutane duk suna cikin firgici su ko wajennan ba sa firgita waya kafun nasu wala ya kafuna mutane suna tsoro su ko ba sa tsoro maknununa ta ta zillil arshi an ɓoye su ƙarƙashin inuwar al'arshi yau ma ya zilla illa zilluhu don da babu wata inuwa sai inuwar Allah ɗin. Shi ne hadisin da Abu Malik al'ashari ya rawace shi dogon hadisi ne, amma dai wannan shi ne abin da yake kunshe da shi. Yi umaru fi kali ya jannata, za a umarci a shigar da su aljanna. Jalan Allah wa iyyakum minhum Allah sanya mu da mu da ku gaba daya cikin su. Wa minhum qaumun akwai wasu kuma mutane yuhasabuna yasiran za a yi musu hisabi amma hisabin yana yana zuwa da sauki ma'ana da an kawo ba zai dade ba sai a gama hisabin mutum shi ga sallame shi sun ma yullabuna yaljan wadancan da aka sa cikin inuwar al'arshi ba a musu hisabi eh za a musu hisabi ba za ka yi can ba duk wanda aka yi can ya tsallaka to wanda bai je ba wani za a yi masa hisabi amma hisabin mai sauki ne da an yi hisabin kaɗan kawai shi da hisabin ba zai dade ba sai a sallame shi sai ya tafi kima aljanna ثم يلقون الى الجنه ذا سكيس في الجنه ومنهم اشكي متانه كما من يؤمر بإرسال الجنة في أول وهلة بدون حساب wani za a umarce shi masa tafi aljanna kawai saboda idan Allah yana son ya sa ka aljanna kuma ba ma aka aka ce za a yi bincike akwai wasu ayyuka da za su tsare ka to Allah sai ya maka kyauta da falala da rahamarsa duk yanzu sai shi tafi kawai in shi ka tafi aljanna ka ga ba bincike wa zai bincike ka bayan an sallame ka to shi ne wa min hum ayyu mar bihi ila an-nar fi awwali halati wani kuma da yazo daga zuwa sai ta wannan babin shi ya daga wuta saboda saboda ba abin da za a bincika dama in in akwai mai kyau ne za a hada da mummuna to shi ba shi da mai kyau din ma biduni su'alin ba a tambaya su komai sai tura su wuta wa minhum man yastamirru yawman ka ayyamina akwai wani kuma hisabi yana masa yana ganin ta kamar wuni guda a cikin kwanakin mu wa minhum man yastamirru ila sanatin min sinin min sinina wani kuma yakan ga hisabin za a yi shi kamar gwargwaron shekara na cikin shekarunmu na duniya wa akhiruhum na karshen su manyan kusa fil mawqif 50 alf sanatin shi ne wanda za a bashi ya tsaya a wajen ana ta bincike sai ya yi shekara dubu hamsin sannan a salame shi duk inda zai tafi ya tafi zalika
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم allazi الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من دين آه ذلك شي ونن الله تبارك وتعالى الخالق مهلكي المدبر ما شريع قومي عالم الغيب شيني با مثلا دو أبن ديكي بوي والشهادة دو أبن ديكي بياني abin da yake bayyane ma sai Allah ne ya san shi domin baka yi zaka ce abin da yake bayyane ma ka sani eh wani abin yana fili ba baka san shi ba ma gaba anil kalki abinda ya boye daga halitta Allah ya san shi wa ma hadara abinda yake bayyana a cikin halittar ma Allah ne ya san shi al-azizu Allah shine mabuwayi al-mani'u shine wanda ikonsa ya ya wuce wani yace zai zai bijiran masa shine azizu mabuwayi wanda ba a fazanta ba a taba shi ar-rahimu ko mai yawan rahama bi ahli da'ati duk wanda ya bi shi sai ya ga kamar Allah mai sauki ne amma idan ya ibinsa kuma zai samu zai haru da tsanani wannan Allah dai allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu shine ya kyautata duk abin da ya halitta ya halice shi daidai yadda ya dace komai in in kaga Allah ya bashi halittarsa zaka ga ya dace da halittar tasa wa bada khalqal insani Allah ya halice komai ya daidaita shi yadda ya dace sannan kuma sai ya fari halittar mutum kuma Adamu annabi Adamu min tsine aka yi shi kuma da tako kafin ayi annabi Adamu an yi halittu duka tun da lokacin ma akwai ruwa akwai wuta akwai iska akwai sama akwai ƙasa akwai akwai abubuwa ne komai itatuwa komai yana da shi akwai aljanu ma a lokacin ma akwai su sun zo ma sun yi shekara ai shi shedan ma cikin aljanu ma ka haife shi to su ma sun yi zamanin sa sun wuce annabi adam shine karshen halitta da yake ana son sa ana son kuma zuri'arsa sai aka bar shi ya zo gashi saboda komai sai an ga ko ko halitta in an gama da komai ko jalta ta zo sai da kawo annabi adam tunda mai daraja ne a wajen Allah to sai a nuna wa halitta shi shikenan aka nuna mata shi to jajansa kuma duk wanda ya bi Allah shikenan shi ma ya bi ubansa kenan ala zuzu rahim to wa bada kalkal insani min dinin sun mutara
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله ألا يسني ذريعة النبي آدم ذريته ذريعة من سلالة يساس لك يا يا معنا وانا يا حيث وانا وانا يا حيث وانا وانا يا حيث وانا من علاقة daga yanki na annabi Adam daga annabi Adam din aka dauko da duk wanda zai fito zai zai kama da annabi Adam kuma an yi an yi su ne dukkan su mimma in daga ruwa mahinin mai rauni da ifin mai rauni huwa nurfatul maniyu shi ne digon maniyi annabi adam ne kawai aka yi shi shi shi kaɗai ne ba tare da maniyi wani abu ba aka yi shi da ƙasa da taɓoɗin da yunƙu da ruwa da iska da wuta ɗin amma sauran halittu su kuma dukansu da ruwa aka yi su e jajen annabi adam an yi su da ruwan annabi adam ne su ko jajen su aka yi su da ruwan iyayen haka dai aka yi ta tafiya sun musawwa
ثم سويه ونفك فيه من روحي وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه sannan Allah ya daidaita halittar annabi Adam ne khalaqa Adam ya daidaita shi ya halice shi ya daidaita shi wa nafaka fihi min ruhihi ya busa masa rai aka kuma jajen nasa ma kowa Allah ya kan halice shi a cikin ciki a cikin cikin mahaifiyarsa kuma a cikin cikin za a daidaita shi a cikin cikin kuma za a busa masa rai da ba kafin ya zo duniya ma an halice shi an gama shi da ransa zai zo an gama halitta kamar yadda aka halitta annabi adam aka busa masa rai ya zama mutum to shi ma dan kowa ma haka ne shi ma in zai sai an gama komai sannan ya fito in ya fito duniya zai zama mutum ne shikakke wa nafaka fihi min ruhihi ja'alahu hayyan hassasan Allah ya maida shi mai rai mai motsi ba da an kana kana jamadan da ai sandararre ne kasa ai ba ta motsi ruwa ma in ba in ba za shi ya tafi ba ai baya motsi shi iska ce dai mai motsawa da da wuta to haka so Allah ya hada yayi annabi Adam kuma yayi dukkan dan Adam da da yadda yayi annabi da yayi annabi Adam sauran jan Adam ko duk suka fita daga cikin annabi Adam waja'ala lakum as-sam'a ko zuriyar annabi Adam Allah ya sanya muku ji kuna ji Allah ya ba ku kunne ya ba ku kuma alar ji a cikin kunne domin ba kunne ne yake ji ba a in Allah ya ya ajiye na'urar da take ji zaka ji in ko bai ajiye ba a kurma ba shi da kunne ne yana da jiya ma baya ji na'urar ce ba ajiye ba wal absara Allah ya sa muku gani ba ido ne yake gani ba a cikin idon Allah ya dora na'urar ganin mutum zai gani in ko ba dora ba akwai wani makaho in ka ganci ma zaka dauka ya fi ka gani ko baya gani saboda mai babu wannan na'u'a alar gani in akwai ayar gani a gani in babu ko ba za a gani ba wal afidata Allah ya sanya muku zukata mana iraza a cikin kirji ake sa zuciya to ita fu'adu zuciyar da take cikin ita ce fu'adu ba wannan kalbu da take juyawa ba ita kalbu wata wata tsoka ce a cikin cikin dan adam wanda ake ce mata zuciya abinda yasa aka ce mata kalbu saboda tana juyawa wani lokaci za ta kalli Allah sai mutum ya je ta ibada wani lokaci za ta kalli duniya mutum ya sai ya dawo ba abin da yake so sai sai shawace shawace wani lokaci za ta kalli shaitan sai ya je barna yake so to wannan ita ce kalbu to ita kuma afida fuadu shi ko fuadu dus bayan zuciyar wanda take karban abin da yake zuwa din ba wannan da take jujjuyawa din ba a wace take karba karban abin da yake zuwa daga wajen Allah ko daga zuwa ko wajen ko ina ma ita ce ake ce mata fuadu to Allah ya sanya muku wayannan duka amma tashkuruna kuna gode wa Allah kalilan kadan ma kwarai ma din suna ce masa tauhidul illati eh kuna godiya Allah amma illal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum hum qalilum ma su kadan ne kwarai ma din kwarai ake ce masa eh ana kuma su gode wa Allah kadan ne a cikin mutane sai ka samu mutum da lafiyarsa da komai yana da harafu yana tafiya yana komai amma ya dan rasa wani abu a cikin rayuwarsa bai same shi ba shikenan sai ya manta da cewa duk abin da ya samu nan sai ya manta da shi shi wancan wanda bai samu ba shi kadai yake kallo me yasa bai samu ba wani ma yana da lafiya yana da dukiya yana da komai amma mulki yake zo bai samu mulkin ba sai ba sa kai ba kan mulkin nan sai ya rida eh me yasa shi ba a ba shi mulkin ba me yi wa Allah duk abubuwan da Allah ya baka nan kawai bai baka mulki ba shikenan to wani kuma yana da komai Allah ya bashi amma ya nema ya yi karatu ya karatu karatu ya ki zama shi ma sai ka ji yana wasu maganganun marasa daɗi wani kuma dukiya yake nema bai samu ba to amma wani kuma haka dai kowa da abin da in bai samu ba sai ka ga ya damu alhali kuma in ya duba abubuwan da Allah ya bashi sai ya ga wancan da bai samu ba guda ɗaya ne a cikin abubuwan abubuwan da aka bashi suna da yawa to sai ya ga wani kuma wancan abin da yake nema wani ya same shi amma shi kuma a cikin abin da shi wannan ya samu wancan kuma bai samu wani babun ba to kaga sai kai ka samu wani abu wani ya samu wani abu dole ba yadda zai duk komai da komai ka same shi mutum ya samu ya samu gabobi gaba daya ya samu lafiya ya samu dukiya ya samu mulki ya samu ilimi ya samu haihuwa ya samu jama'a ya samu farin jini ai yana da wahala ya hada komai da komai dole za a rage wani abu dai ba zai samu ba komai da komai wa duniya komai yana walwala shi kada ya kai wa duniya ba zai yi ba inna Allah tabaraka ta'ala awjada al-mawjuda Allah ya samar da halittu bi nurin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa awwalul bashari adam alaihi salatu wassalam farkon jiki annabi adam ne ya ka fara yin jiki irin jikin mun nan khalaqahu Allah min turabin Allah ya halitta shi daga turbaya walakin nafaka fihi min ruhihi amma Allah ya busa masa ruhi rai wannan ruhin da Allah ya busa wa Nabi Adam Allah ba shi da rai balla ce wannan ran Allah ne a'a ran ruhu da ake cewa wa zalika ruhu ruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ran Muhammad ne ya kasawa Nabi Adam sai sa ma Nabi Adam da aka lice shi abin da ya fara gani a jikin al'arshi bishiyoyi da bishiyoyi jikin al'arshi da jikin aljanna sai ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah a sai ya san muhammadu ya riga shi kenan to ga muhammadu ne ran ruhu muhammadu ne aka aka bashi aka busa masa ya zama mutum wa khalaqa al-bashara min nutfatin aka rike sauran mutane kuma daga dibin mani bi mimma in mahinin daga ruwa mai rauni shine maniyi wa nafaka fihi ruha shi ma shi ma dai sauran mutane kowa aka busa masa wannan ru- wannan ran kuma ran da aka busa din fa zalika ruhu ruhu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ru- ran da ake busa kowa din na muhammadun ne to muhammadun da aka fara bashi rai to kowa sai ake bashi ake bashi eh, rai daga muhammadu amma Allah ya ce ba ruwansa ba- ya wadata daga bari rai ai mai mutuwa ne yake neman rai ran da babu ran a ce ya mutu Allah kuma yana mutuwa ne ba ya yi sawa- subhanahu wata'ala wa khalaqa hi- Isa bila abin haka al- Allah ya halicci annabi Isa babu uba nafaka fi maryama ruha wannan ruhin dai da yake raya kowa shi Allah ya busa cikin a jikin Maryam sai annabi Isa ya fito zalika ruhu dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama har yanzu dai wannan ruhin Muhammadu ne da aka busa idan in haka ne alhadisu ya kulu hadisi yana cewa al'awwalu ma khalaqa Allahu ar-ruha manzo Allah sallallahu alaihi cewa farkon abin da Allah ya halitta shine ruhi ruhi shine farkon halitta to da aka halice shi sai Allah- Allah ya halici kuma ah, ya- ya halici ruhi ruhu shine farko sannan a ruhu sai Allah ya ya kaji hakikatul muhammadiyya tunda yana son yayi halitta kuma halittar ya zabi Muhammadu ya fi su ya fi halittar gaba ɗaya shi ne wanda dai mana idan da misali Allah da mutum ne a ce to sai a ce Muhammadu shi ne kusa da Allah mutane kuma suna kusa da Muhammadu yawa to shi Allah suna ba mutum ba ne amma da aka kawo wannan kusanci ba kusanci na na jiki ba dunu wasifa illa dunu wa masafatin dunu wasifa illa dunu wa makanatin Eh, kusanci ne na an zaɓe ka ba kusanci ne na ga ka gani ba eh ma'ana kusanci ne misali mutum duk inda yake sai aka ce an dauke shi an ba shi wani matsayi sai aka ce matsayin sannan fa yanzu daga shugaban kasa sai shi to ba lalle bane ya zama yana tare da shugaban kasa ne ba ma haki ma ofishin sa inda yake daban inda shugaban kasa yake ma shi ba nan yake ba amma da yake wannan matsayin ko da yaushe matsayin sa na kusa da shugaban kasa ne da irin wannan kusanci ne ake cewa Allah ya kusantar da wani wani ya zama kusa da Allah ba wai ya tafi ya tafi ya tafi har ya kure ya je kusa da Allah gashi nan ga jikin gashi ga jikin sa ga jikin Allah saboda subhanahu wataala Allah bai da jiki yawa wannan irin kusanci ne ah na'am eh hadisi awal ma khalaqa Allah ar-ruha yaquluna suna cewa da yake manzo Allah sallama ya ce wa farkon abin da Allah halitta ruhi ne to sai malamai suka ce ma hadha ruhu ya rasulullahi ko kuma sahabbai suka ce menene wannan ruhin da Allah ya fara halitta qala man sallallahu alaihi wasallam ya huwa manzilatuhu min almalaikati manzilatu almalaikati minkum shi wannan ruhin to girman sa matsayin sa wajen mala'iku kamar yadda matsayin ku da mala'iku yake mana yadda mala'iku suka fi ku to haka su kuma shi kuma wannan ruhi ya fi mala'iku eh tunda shi Allah ya fara halitta shi Allah ya fi so to hadha ruhu wannan ruhi shine al-haqiqatu muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam a ciki a ciki aka fita haqiqa muhammadiyya malakun na'am آه، ملك كبير أو أقل أو درة ملك آه، ملك كبير وسكتي ملائكة ببن ملائكة نجين يكي مس روح أو أقل وسكتي هنكلي نجين روح أو درة بيداء وسكتي درة بيداء وأن الله يفعل حتى نجين روح أو نور وسكتي سنة روح أما دود أنا فسر وأن روح إني eh ruhin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada shine dai ake da wannan fasara fasare ko wayanne ne da yadda suke ambaton sa amma dai abu ɗaya ne shine kawai farkon halitta kullu hadha ibaratun an nuri muhammad sallallahu alaihi wasallama duk ana ibara daga hasken muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama sai hasken zati ai ba wanda ya shiga ya isa ku zace shi ma a hasken muhammadu dai sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake duka halitta tana neman wannan hasken muhammadu amma hasken Allah ai shi sai sai daga sai kaya shine ai kawai da kayansa نعم نعم وقال وقالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد آه وقالوا كافرين suka ce أئذا ضللنا في الأرض yanzu idan muka ɓata a cikin ƙasa muka mutu aka samu a cikin ƙasa ƙasa ta cinye naman mu ta cinye jikin mu ka zama babu in gibna fiha idan muka faku a cikin ƙasa bi an sirna turaban mun zama ƙasa kawai muka lara bi turabiya ta haɗu da ƙasa jar uwarta inna la fi khalqin jadid yanzu a cewa ko a inna za mu kasance a cikin wata halitta kuma sabuwa istifhamu inkarin ma'ana suna inkarin haka ya za a yi haka ba su yadda ba Allah ya ce a barhum bi liqa'i rabbihim kafirun بل هم بلقاء ربهم كافرون kafirun bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun bal ba haka suke nufi ba hum su dai kafiruna suna kafircewa ne bi liqa'i rabbihim da gamuwa da ubangijinsu kawai su ce su ba su yadda ba ne shine kawai suke ta kawo wannan tawilai eh cewa ai mutum in mutum ya diddige ya zama kaza za a iya taso shi to da ya da mai aka yi shi kuma yaushe aka yi shi to bai san lokacin da aka yi shi bayan kaje za ta tashe shi ya san yadda za ta tashe shi kafaru bil basi sun kafir cewa tashin kiyama bul ya tawafa قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل كغير متى يا رسول الله kashe musu malakul mauti mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta ku shine zai dauke ku ya tawaffakum shi zai kace ku mala'ikan nan da Allah ya ajiye ya dauki kowa to shine zai dauki ran kowa bi qabdi arwahikum shine zai karbi rayukan ku thumma sannan kuma turja'una ila rabbikum za ku koma ku haɗu da ubangijinku hatman wannan dole ne anna malakal mauti yakbidu arwaha bani adama lalle mala'ikan mutuwa zai karbi rayukan yayan adam gaba daya thumma yarji'una ila Allah sannan sai mutanen gaba daya su dawo wajen Allah ko yajazihim bi a'malihim Allah sai ya saka musu da ayyukan su Allahu awjada al-insana fi bidayatihi bila wasilatin Allah ne ya samar da dan adam a farkon sa babu wasila wani abu ba ba za a ce da mutum da da dan adam akwai shi ko akwai misalinsa ko a akwai hotonsa ko zanensa wani sai ka zana abu sannan ka yi shi Allah baya yin haka inna Allah yubdi wa la yabtadi Allah shi bayyanawa yake ba farawa ba ba wai sai zai iya zana ya zana ya zana ya hada sannan ya zo ya fita ba ba kuma zama zai yi kamar yadda gwamnati take yi a zauna a tattauna mai zamu ya shiga wannan shekara idan aka tattauna aka gama kowa a bashi takardu ya je ya ajiye rana kaza za a fara abu kaza sai a zo a fara shi har Allah ba shi da wannan tsare-tsaren da wa zai zauna su tsara a shi ba a tsara ba ruwa sashi kawai lokacin da ya ga dama kawai zai ce kaza zai yi kuma kazan za a yi nafaka na bibiya bila nafaka fihi ruha bila wasilatil malaki Allah ya busa wa dan adam rai ba malaika aka bawa yazo ya sa ran ba Allah ne ya sa rai walakin hadha alhaqu aw allazi awjadaka bila wasilatin wannan Allah da ya samar da kai ba tare da wani ba ba malaika aka bawa ya kawo ka ba ba wai ya baka bawa ya saka ba wannan Allah an ta kai ba haka Allah ya samar da kai lamma sita mawjudan kawai ka samu kanka kai ga kanan saman mene an samar da kai ja'altal wasaira bainaka wa bainahu ya za'i kuma in ka zo duniya ka dinga sawa tsakaninka da Allah sai ka dinga sawa su dodi eh ya in akai kaza akai kaza akai kaza menene yaushe ka a lokacin da Allah ya halice ka ya ce maka sai da nai kaza nai kaza nai ka a'a yayi ka ne kawai to yanda yayi ka kawai haka zai karbe ka kuma فلهذا سبب هكا آخر الأمر هو عاملك بما عملته به في الله تبارك وتعالى قرش الأمري دي zai maka mu'amala mana zaka gamu da shi kamar yadda kai aiki yadda kake tunaninsa ko kuma yadda kai masa aiki da haka za ku in ka yi aikin da kake son ka zaru da Allah za ka zaru da shi a cikin so kamar yadda hadisi yake cewa man ahabba liqa Allah ya habba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah ma yana son gamuwa da shi wanda baya son gamuwa da Allah Allah ma baya son gamuwa da shi ma'ana ai shi Allah kan ba za a ce baya so ba amma shi dai shi ne dai yake saboda ya san yanda yake tsakaninsa da Allah baya son ya gamu da Allah wani kuma da yake ya san yanda tsakaninsa da Allah yake shi kuma ko da yaushe ma kan shiri yake eh an ce masa ya zo zai ce bismillah ja'ala malakal mauti wakilan ala qabdi ruhika shi Allah ya sanya mala'ikan mutuwa ya ce ya zama wakili shine zai karɓi ranka wa huwa kana qadira ala yakbira ruhaka bi nafsihi alkarimati ba wai sai Allah ba shi da iko sai ya nan da wasu ranar za su yi masa aiki ba mala'ikan wa yayi shi Allah ne yayi shi to duk komai ma Allah ne yayi shi to Allah zai ba sai ya sa wani a wannan ya nuna maka iko da kuma ya nuna mana misali tunda mu masu rauni ne Allah yake sa mala'iku mu masu rauni ne duk abin da zamu ba za mu iya yi yadda Allah yake yi ba inda shi Allah yadda yake yi baya tambayan kowa baya shawara da kowa yi kawai yake yi to dan adam bai isa shi kawai ya fito da zafin shi yau nayi kaza ba zai yi ba sai ka nemi dan uwanka in ka neme shi ma sai kun yi shawara in kuka shawarta ma in kuka ajiye kun zarta sai kun nemi wasu to shi yasa aka nuna mana Allah yake ta gaya mana mala'ika wani zai yi kaza mala'ika wani zai yi kaza sai muka kamar ya sun karɓa wa Allah aiki ne ba Allah suka karɓa wa aiki ba ba mala'ikan da ya sai ya motsa sai Allah ya motsa to Allah ne yake motsa sai yake sa su to a yake mu din haka muke eh ba zai yiwu ba mu mu gabatar da abu ba tare da wani ba ba wanda zai ya isa ya rayu shi kadai ba tare da wani ba to tunda haka ne sai ake mana misali yadda hankalinmu zai kama saboda ya kawo mana ayoyin Allah da hujjoji mu karba wannan shine kawai muradi aha nafsul karimati walakin lamma ja'alta hijaban bainaka wa bainahu yayin da ka sanya hijabi tsakaninka da Allah kace kai baka yadda Allah ne yayi ka kaza kaza ko kuma Allah zai mai da kai kaza shi dan adam da yake nuna cewa shi bai yadda Allah zai tace shi ba ja'ala hijaban bainahu wa bainaka ce sa Allah ma tunda kai ka sawa Allah hijabi ma'ana tsakaninka da Allah ba kai tsaye ba ne shi ma sai ya sa maka ba kai tsaye ba ne in zai baka ni'ima sai ce mala'iku su kai ka mala'ikun rahama su zo su karbi ranka su je kuma su ne kuma za su yi maka jagora har zuwa rahama idan mutumin azaba ne a haɗa shi da mala'ikun azaba saboda shi din ne ya tsakaninsa ya sa dama akwai hijabi tsakaninsa da Allah ya sa Allah ma ya sa masa hijabi na mala'iku tsakanin fa wakkala malakal mauti sai Allah ya wakilta mala'ikar mutuwa fi qabli ruhika yazo ya karbi ranka ومن عباد الله من يتولاه من يتولى الله قبل ارواحهم اكراما لهم a cikin bayin Allah ko wanda Allah yake jibintan karbar rayukan su ba tare da malaika ya zo ba ba sai an turo malaikan ba Allah da kansa zai karbi ran mutum saboda ya girmama su saboda in suka tashi lahira ce waɗannan su Allah ya Allah ne da kansa ya kawo su ma'ana ba ba wani malaika ne je ya taho da su ba jalan Allah wa iyyakum minhum Allah sanya mu cikin su suhadaul mahabbati wayannan suna ce sai musu shahidai amma na soyayyar Allah malakul maut malaikan mutuwa huwa alwakilu ala qabdil arwahi shine wakili akan karbar rayuka ja'ala Allahu al'alama kullam fi kaffihi bi manzilati asfis sagir Allah ya sanya halittarsa gaba daya sai ya sanya ta kamar yadda mutum yake sa wani dan wani abu a tafin hannunsa ma'ana kamar wani wani dan kwano haka ko dan tire ya sa a tafin hannunsa sai ya zuba wasu bayoyi kadan a cikin wannan tiren kaga in ka zuba idonka ko wani baya kana ganin sa to haka halittar Allah take a gaban Allah komai ma baya koya wa Allah eh wa yanzuru ila jami arwahi adama wannan mala'ikan ma kai haka Allah yayi masa sai ya dauki rayukan yan adam gaba ɗaya sai ya sa su a tafin hannun wannan mala'ika kullu yawmin yastabiru kullu wahidin minna kamsa yastabiru kullu wahidin minna kamsa marratin hal hana ajaluhu am la kullum mala'ikan nan sau biyar yake duba cewa ajalinka ya shiga ne ya dauke ka a kullum sai ya duba sau biyar kullum kowa kuma duk wanda yake numfashi a doron kaza da mutane da aljanu da dabbobi da komai ma duk abin da yake motsi da yake da rai wannan mala'ika mutuwa kullum sai ya kalle shi sau biyar shi saboda ya duba ya ajali yayi ne ya dauka sai sa ma Allah ya kawo mana salloli guda biyar saboda lokacin da mala'ika ya duba imma ba mutu ba muna sallah alhana ajaluhu amla ajalin mutum ya yi ko bai yi ba wai za hadara ajalu ahadin indahu ajalu ahadin indahu kamsu miyati awanin ala yaminihi wa kamsu miyati awanin ala shimalihi idan ajalin mutum ya zo to shi wannan mala'ikan da aka wakilta shi ma yana da mala'iku mataimaka a bangaren sa na dama yana da mala'iku 500 a bangaren sa na hagu ma yana da mala'iku 500 idza kana al-mutawaffa sa'idan idan wanda za a dauki ransa mutumin kirki ne يأمر أهل اليمين يأتون لقبض روحه وينشرونه ولا ولا ير يروونه فيأتون يقبلون روحه شيئا فتيا لا يسب علمه idan mutumin kirki ne zai mutu sai mala'ikan ya ce to na bangaren sa na dama dama na rahama ne sai ce ku dauki ransa in suka zo sai su ta gaya masa maganganu masu daɗi masu daɗi suna ɗebe masa kewa wa saboda kare ji zafin mutuwar to sai a yi zare ran a hankali a hankali a hankali yana ba zai ji ciwo ba har a gama zan ran bai sani ba ba shi kenan sai ya ga kamar wasu abokansa ne yake hira da su kawai sai ya ga ya bar duniya shi kenan ya bar wannan alam ya tafi wajen adam a ba zai ji zafi ba wai za ka na gaira zalika idan ko mutumin banza ne ya amuru ala shimali wa ya kuzuna ukazatan fiha adadu islami bani adama to su mutanen hagu su dama na azaba ne zai ce musu ba su dauki ransa to suna da wata sanda wannan sandar adadin dama adadin yajan annabi adam haka take ma'ana haka take da suna da a gwargwadon yawan yayin annabi adam to suna da sanduna gwargwadon wannan to mafasila bani adam salatu ne da kuma suna gabobin nan adam da ma 300 ne da 66 urwa shine gabobin nan adam wanda Allah ya yi eh ko wanda adam yana da gaba 366 wayannan gabobi wa yad'aluna fi ra'sil kafiri hatta yasila ila qadamaihi wannan sandar tasu in suka zo za su zuba ta su zura ta a cikin kan mutum in suka buga a cikin kan mutum za ta shiga sai ta ta fita har duka jikinsa har kafafuwan to kuma kaga suna da tana da rissa abubuwa na na azaba daban-daban daban gurgurdun mutane to fa yuzibu haza ma'ana fa yuzibu haza to sai in aka aka aka zuba wannan wannan wannan kandar in ta je kasa sai a sake canta da ƙarfi a zare ta da ƙarfi ita ce za ta fita da ran shi ne ma'anan Allah ya ce wannan zai ati barba ya tsiyo sai hata kulli kala'ikin layi ya tsiyo sai hata kullu kala'ikin layi ya zama wani sauta illa ta kalaini ya ce mutum wannan kafirin zai wani irin ƙara iya wannan ihun dukkan halittun Allah suna jinsa amma banda mutane da aljanu ba sa ji su kaɗai ne ba sa ji dan adam ba zai ji wannan ihun ba aljanima ba zai ji ba amma sauran halittu duk suna ji hajabarhum zunubuhum an sama ya haza sauti me yasa ba sa ji saboda mutane suna da zunubai aljanu suna da zunubai yasa su ba za su yi ba amma zamanin annabawa annabi yana ji duk kafin da zai mutu duk bala'in da ake masa annabi annabi wannan zamanin yana ji saboda shi ba shi da ba shi da laifi su masu muna ne ba su da zunubi wa yazhabu wa yazhabu ila an-nari sai a kai shi wuta hatta ya muta wa yazhabu ila an-nari wa yazhaba ila nari har mutumin ya mutu a tura shi wuta la budda min arruju ila Allah saboda haka dole a koma wa Allah a koma ga Allah shine tsirar dan adam ya koma ga Allah tun yana raye tun bai mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ka kariban shi abubuwa biyar kafin biyar su zo ga shi ya ce maka shababaka qabla haramika kurushiyarka karibatu da ita tsufa za ta zo ko ka ribace ta ko baka ribace ta ba za ka tsufa to kai kokari kafin tsufa ta zo ka samu ribar rayuwar yace kuma hayata ka kabla mautika ka ribaci rayuwar ka kafin mutuwa ko ka samu ribar rayuwa ko baka samu ba mutuwa da za ta to kafin ta zo ka samu ka ribaci rayuwar yace faraka ka kabla shugulika ka ribaci samun damar ka kafin rashin damar ya zo in dai lokacin mutuwa ya zo rashin dama ya zo to kafi ya zo mutum ya ribaci wannan damar sannan sai hata ka kabla kusmika ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya ya to duk waɗannan mutum ya yi kokari ya ribace su kafin wadancan ne su zo in ma ruju'u lubsin kama ta kaddama aw ruju'u qaharin kama ya qawlil kuffari ko mutum ya dawo wajen Allah dawowa ta sauki kamar yadda ake bukata ko kuma ya dawo dawowa ta dole kamar yadda kafirai suke dawo wajen Allah dole su mu mai suna dawo wajen Allah a cikin sun jin daɗi da son ransu kafirai ko suna dawa wajen Allah dawowa na dole ba sa so kuma dole sai an dawo ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kamar da farko kamar yana cewa ya ce ga fatan an sha ruwa lafiya Allah ya saka yana cewa ana bi na azumi tun ba ban samu lafiya ba to idan zan biya ya zan yi su eh bari ai in dai lokacin azumi ya zo ba a biyan wani azumi sai dai azumi ya wuce eh zai azumci azumin azumin bayan ya gama sai waɗancan na bara da ake bin sa a masabar malikiya bayan azumi in zai biya su kowane azumi ɗaya zai zai fitar masa da mudu ɗaya wai saboda ya yi sakaci amma abin da ake dubawa idan azumin baran da wanda bai samu yayi ba to in rashin lafiya ce ta hana shi wancan karon to abin da ake dubawa daga watan sha'aban zuwa ramadan yana da ba shi da rashin lafiya mana lafiyar sakalau in dai lafiyar sakalau a cikin watan sha'aban to ya samu dama ya iya biya ne to saboda haka in zai biya yake ba da wannan mudu na ɗaya in kuma cikin watan sha'aban sai ya rashin lafiya da wancan duka yana da lafiyarsa sha'aban yana tsayawa ya yi rashin lafiya kamar yadda wancan wanda ya hana shi wancan azumi to shikenan to nan kuma in ba zai in ya zo biya zai biya su kawai saboda ai damar da aka bashi dama ga wata guda an bashi da wata kuma bashi da lafiya to nan kan ba sai yayi wannan kafara
sai tambayar mu daga kuma tambayar yana cewa ya shi idan an haɗa sallar magariba da isha saboda dalilan da suke sa a haɗa to idan an idar da sunan duka sai mutum bai fita daga masallaci bai yana zaune a masallaci har lokacin sallar isha ta shiga to ya matsayin wancan sallar da ya yi ya riga yi a wacce ai ta yi ai dama kan dalilanta aka yi ta tunda an yi ta dama kan dalilanta yasa aka yi ta to ai ba za a sake ta ba ba ma ki in ma ya rage aiki kada ya rage sauran sun tafi da tunda sauran mutane sun tafi shikenan sallah da ta yi in yace zai yi ta ma a lokacin bai samu jami'i ba da kuma da jami'i ya samu kuma jami'i ya halatta a yi tunda manzo Allah sallama ya ba da dama a yi kuma ana yin jami'in magariba da isha din idan idan ya idan ya faru haka ko ko ko ruwa ake ake tsoro zai zo ko kuma a matafiya ne misali za a shiga jirgin sama ko za a shiga mota ba za a fita ba har ba mamaki ma har asuba ko kuma har gari ya waye to kaga za a hada wannan magariba da isha saboda kada a rasa sallolin duka biyu a rasa su cikin lokacin su da sai a yi su sannan a tashi a tafi sai da aka yi su dai aka riga aka yi su to sun yi ba za a sake su ba in ma wannan dalilin da ya sa aka yi su misali dama ruwa ke tsoro an ga hadiri ya ɗauro an tabbata wannan hadirin in ya sako ba san lokacin da zai tsaya ba za ka ji to maza a yi sallar magariba da isha maza a fita a yi sallar magariban da isha din an fita kowa ya tafi gida kawai sai hadiri ya sai tutsuke bai yi ruwan ba ba za a ce mu dawo mu yi isha ba saboda a ai an yi a fiska halattacciya kai kuma sallar ta yi
sai tambayar mu ta gaba sai tambayar yana cewa ya shi ana bi na salloli da yawa yanzu idan zan biya ya zan yi wajen biya eh yanda yake ganin zai masa sauki dai eh malamai wasu sun ce mutum yana son biyan yi masa sauki to kowace sallah ya biya salloli biyar misali iya sallah asuba sai ya biya azhar la'asar magriba isha asuba kaga ya biya biyar idan ya azhar ma ya haka ya biya azhar la'asar magriba isha asuba idan ya la'asar ma ya biya azhar la'asar magriba isha asuba idan ya magriba ma ya biya azhar la'asar magriba isha asuba idan ya isha ya biya a zarar la'asar magariba isha a zuba kaga a cikin rana ɗaya ya biya kwana biyar shi ke ne sai ya lissafi sa da haka idan sallah hamsin ake bin sa iya kwana goma kaga ya gare amma duk yadda ya biya su da ya yi sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya ce ku da yaushe ne ya kamata mutum ya shiga itikafi da dare ne ko da rana a shi itikafi in ka shiga rana dare da rana kana ciki in dai ka shiga ka ce itikafi za ka yi shi a kallinsa wuni da kwana shi ne mafi karanci ka samu daren gaba ɗaya ya same ka a masallacin wunin ma ya same ka a masallacin shi ne kayi shi ne farkon itikafi in bai kai ka ba suna sa ba itikafi ba ne yawa itikafi shi akalla dai mutum ya samu daren ya ƙare kuma wunin ya ƙare to shi ne mafi karanci in kuma kwana biyar kace za ka yi to nan kuma duk kwana biyar ne fa kana masallaci in ma kwana goma za ka yi misali wanda suke yin kwana goma na ƙarshen azumi to shi ga kwana goma gaba ɗaya kana ciki in ka ga kafi za ka tafi idi ne manzo Allah sallama yana idi kafin su wannan kwana goma na ƙarshe eh suna da kyau sosai sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne nake da adda wato ya uwa ɗaya uwa daban-daban to shin zan iya auren yarka a ya za ka aure yarka yarka ce ai wannan ai su ne wabanatul akhi wa banatul ukhti inda Allah ya faɗa Allah ya haramta janna mutum ba zai auri yar uwarsa ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ne kadai ko uwa ne kadai duk wannan ta zama ba za a auri ƴaƴanta ba ƴaƴanta ƴaƴansa ne eh da dan uwa namiji da yar uwa mace wanda suka hada uwa uwa da uba da wanda suka hada uwa kadai da wanda suka hada uba kadai duka waɗannan gaba ɗaya dukkan suna cikin haramci ƴaƴan ba za a aure su ba saboda ƴaƴan su ƴaƴan mutum ne
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shi ina so in karanta karatun lauya amma an ce wai ba kyau ya abun yake ne ba ya ce masa ba kyau shi in shi ne ya bata shi yayi ya bata shi ya ba shi amma inda bai bata ba inda ya san ƙa'idojin ya karanta kuma ya san inda zai bi ba zai je zalunci wani ba a shi karatu kowanne ma mai kyau ne mummuna ne kowanne iri ne mai kyau ne mummuna ne in ka gyara shi yana da kyau in ka bata shi mummuna ne a wajen ka munin da kyau in a wajen ka yake
ɗaya tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu jawharan da ake karantawa shi za a iya yin ta ba a a ai ba ya jawara ba lola ko ba wannan ba ko wace ma ita da lola ke
na a ƙarshe akwai masu buƙatar abubuwa kamar haka wanda yake su yi mara so in yi karatu kamar na ƙura'ani ko wani ilimi haka baya da shi ne ke sai Allah ba shi dama ya ya zauna in yana son karatu sosai ya dage ya ta karatu kuma a sai dama babban dai babban magani a karatu dagewa shine babban magani in ka dage kana karatu to wannan shine babban magani shine na farko to in kana yi kana yi kana yi baka daina ba to har ya ja lokaci kaga abin ya yi to ya zama akwai matsala a kwakwalwar mutum kenan to wannan kuma zaka roƙi Allah akwai nafila da ake yi in kai nafila akwai ranar juma'a za ka yi nafila ka raka goma sha biyu sallama shida ko wace raka ka karanta mata fatiha ɗaya in nan zanna ɗaya in kana wannan dai to Allah zai warware duk abin da yake cikin kwamalwar za ta yi ta karba
na nan kuma akwai masu bukatar addu'a suna cewa sun tara kun gado a gaba amma kuma akwai wanda suke son tada da shi shine suke neman a taimaka musu da Allah ya daidaita su amin Eh, Allah ya sa su yi shi lafiya su yi haƙuri za su yi rigima shi mai dukiyar ma yana son ta ya tafiya barta su ma kuma su gaje ta za su tafi su barta wani ma zai zai gada ya tafiya bari dukiyar nan duniyar da aka ganta duniyar nan haka take ita tun da take a duniya tun da Allah ya kawo duniya ya kawo ya zuba ta ya ajiye kowa ya zo ya amfani da ita ya tafi ko kai amfani da ita ko ka ajiye ko kai waye za ka tafi ka barta wani kuma zai zo ya hau shi ma kuma zai tafi ya barta wani ma zai zo ya hau haka take har ta heran da za a yi duniya na ɗaya ta da kayanta sai haƙuri na sannan ko wanda yake so a taimaka mara da addu'a yarsa ta bata da su da rana eh Allah ya bayyana ta Allah ya dawo da ita lafiya Allah ya kiyaye ta amin akwai masu bukatar a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya arziki jari da sauransu duka Allah ya biya amin Allah ya biya bukatun mu gaba daya amin Allah ya biya bukatun masu bukata amin abin da muke nema Allah ya bamu amin abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu amin Allah ya samu a cikin wanda yake yanta a cikin wannan wata amin Allah ya mana albarka amin Allah ya karbi ibadun mu Amin.
wanda muke a cikin azumi da wanda muke ba ba cikin azumi ba Amin.
Da duk abin da muka sa a gaba Allah ya ba mu nasara a kai Amin.
duk abin da yake damun kasar mu Allah ya dauke mana shi Amin.
duk abin da yake damun jihar mu Allah ya dauke mana shi Amin.
duk abin da yake damun garin mu Allah ya dauke mana shi Amin.
duk abin da yake damun musulmi duk inda yake a duniya Allah ya dauke shi Amin.
Allah ya dauke shi Amin.
Allah ya dauke wa musulmai damuwa Amin.
Allah ya kawo musu zam- lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah kuma ya daidaita su Amin.
Allah ya kara mana imani Amin.
Allah ya kara mana tsoron Allah Amin.
Allah ya tabbatar da mu akan hanci akan musulunci Amin.
ya raya mu akan musulunci ya dauke mu a cikin musulunci Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarkan wannan littafi babban littafi da ake karantawa cikin wannan wata Amin.
ربنا آتنا في الدنيا آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين.
ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
الحمد لله الحمد لله